العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau takwas ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau ashirin da uku ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littattafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta sha biyar ita ce na na'isha radiyallahu anha ummul mu'mini muna cikin takin fada'iluha shine ma da yake cewa wa idza tatabba'na fadlaha radiyallahu anha dha'al muqam idan muka ce za mu bibiyi falalolin na na'isha radiyallahu anha ɗaya bayan ɗaya to baƙal muƙam to matsayar tamu za ta kuntata wa fi ma taqaddama al-kifayatu amma a cikin abin da ya gabata akwai wadatarwa wa laqad ajmalat hiya radiyallahu anha ma tamayyazat bihi 'an an-nisa'i na na'isha radiyallahu anha ta dunkule da kanta ababan da ta fice da su akan sauran mata gabaki daya mun faɗi cewa wannan asarin الإمام أبو يعلى يكتد شيء أتشم مسندنسا سنة الإمام الآجري يكتد شيء أتشم الشريعة أو ريبيو سنة الإمام الذهبي يا أم بتشي أتشم تاريخ الإسلام كما يا أم بتشي أتشم سير علام النبلاء أما دا يوا دا أتشم لم يسرون نسند حديث يا كامن شيء ذات فدي مميزات أنت بداتا to wasu suna da magoya baya a cikin nafsusa ingantattu sau da haka matanin ba za a yi wurgi da shi duka ba amma dai sanadinsa to yana da rauni to shi ne yake cewa take cewa لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم ابن بنت إمران حقيقة an bani wasu abubuwa guda tara. babu wata mace da aka bata bayan na na Maryam alaihi salam diyar Imran ummu Isa alaihi salam to muka ce wannan babu abin da ke goyon bayan shi wannan magana na farko laqad nazala jibril bi surati fi rahatihi hatta amara rasulullahi sallallahu an yatazawwaja tace hakika mala'ika jibril alaihi salam ya zo da hotona daga sama har ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya aure ni wannan kun ga mun karanta a hadisi sahihi wanda muttafaqun alaihi ne ma Imam al-Bukhari ya ruwaito shi sannan Imam Muslim ya fito da shi ya fitar da shi kuma a karatun majalisin da ya gabata mun yi bayani kan sa na biyu wa laqad tazawwajani bikran manzo Allah su sama ya aure ni a matsayin budurwa kaga wannan ma baya bukatar ai magana kansa a cikin matan da manzo Allah sama ya aura to babu macen da ya aure ta budurwa sina na Aisha malamai suna bayani suna cewa wannan shaida ce da ke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a shi aurensa na manufa ne domin duka waɗannan matan da ya aura guda goma sha ɗaya wanda ya zauna da su guda goma sha ɗaya khadija ta rasu kafin ya rasu sannan kuma Zainab bintu Khuzaima radiyallahu anhu ma ita ma ta rasu kafin annabi sama ya rasu sai ya rasu ya bar tara mata tara manzo Allah sama ya bari to duka matan nan kowace akwai manufa aurenta akwai alhadafu siyasi akwai manufa ta siyasa ta shugabanci iya jagoranci kamar auren nana Zainab bintu Khuzaima lokacin da ta musulunta lokacin da annabi sama ya aure ta wannan ya jawo duk danginta suka musulunta saboda mace ce da ake girmama ta tun kafin ta annabi sama ya aure ta ana ce mata ummul masaki ummul masakin saboda yawan ɗaukan nauyin marasa shi da take yi to sai ya zama ana kiranta da ummul masaki sannan babanta mutum ne mai daraja a madina to lokacin da manzon sama ya aure ta ba zawara ce mijinta ya mutu shi kenan sai ya jawo duka danginta suka musulunta shi yasa na na'isha da kanta take ba da shaida take cewa bata taba ganin macen da aurenta ya fi zama alkhairi ga al'ummar ta ba kaman zainabu bintu huzaima radiyallahu anha sannan zai iya zama alhadaf abin nan alhadaf al'atifi ko al'atifi manufa ce ta tausayi manufa ta tausayi kamar auren wa na na ummu salama mijinta ya rasu ya bata da 'ya'ya da yawa annabi sama ya aure ta kaga wannan afu ne tausayi ne rahama ce to da sauran manufofi da malamai suke faɗi na na ishi ita kadai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a matsayin budurwa amma duka matansa tun daga nana khadija radiyallahu anha har zuwa sauran to ya aure su ne a matsayin zawarawa sannan wa ma ta zawaje bikiran ghairi annabi sama bai taba auren wata budurwa kafin bayan ne ba kun ga wannan falalar tabbatacciya ce sannan nabi ta ce wala qad qubida wa ra'suhu fi hijri an karbaran annabi sallallahu alaihi wasallama alhali kansa yana tsakanin cinyoyi na guda biyu shine ake ce masa hijru asalin alhijru shine alman'u alman'u hanawa ai shi yasa ake ce ma hajar hajar saboda me li salabatihi wa imtina'ihi saboda ƙarfinsa da kuma kin yadda wani ya taba shi haka nan yanzu idan mutum ya dutse haka shi zai ji zafi to shi yasa sai aka ce mishi hajar haka nan shi yasa aka ce ma hajru a hana mutum ya amfani da dukiyar shi tashi ce amma sai shari'a ta ce ba ta yadda ya amfani da dukiyarsa ba kamar mutumin da ya zama madiyuni kuma ya kasance muflafi bashi ya masa yawa ya kasa biya to kaga ana masa haju haka yaron da ya zama bai da hankali bai kai matsayin na tsatse bai zama rashidi to a takaice dai shine to shi yasa sai ake ce ma cinya tsakanin cinyoyi guda biyu ake ce masa hijir hijir saboda me saboda yana hana yaro in an zaunar da shi a cikin a cikin cinyar a jikin wannan wajen ya zama ya faɗi ko shi ne wannan kaga wannan ma tabbatacce ne cewa annabi sama ya rasu wa ra'suhu fi hijri kan annabi sama yana tsakanin cinyoyi na guda biyu ko kuma a jiki na dai sannan ta ce wala sannan ta ci gaba da cewa ولقد قبرته في بيتي kuma ni na rufe shi a kabar a gidana nan da ta ce qabartuhu ba tana nufin ita ta je ta yi masa kabari ba a ita ta ba da izini ko a gidansa aka masa kabari amma da lugar ta ce wala qad qubira fi baiti to da iskalin ya zama ya tafi mun gane ai a ɗakin da na isha aka rufe annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na biyar ta ce wala qad haffatil mala'ikatu baiti mala'iku sun sha mala'iku sun sha su zagaye ɗaki na kaga mala'iku na zuwa ai wa inni labnatu khalifatihi wa siddiqihi sannan kuma ni ce diyar khalifansa na farko kuma ni ce diyar siddiqinsa siddiqi shine aboki wanda ya kasance ba zai ci amana ka ba shine ake ce mishi siddiq asali kaga yana koma zuwa ga asidku yana koma zuwa ga as-sadaqa sannan ta ce wala qad nazala udri fi min as-sama'i sannan Allah ya saukar da barantar da ni daga sama wannan ba ai tabbatacce ne ko ولقد خلقت طيبة عند طيب sannan an halicce ni tsarkakakkiya inda tsayyibin daga a wajen kuma tsarkakakke الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات to kaga ayar tana magana kan waye tana magana kan nana Aisha radiyallahu anha aya ce cikin suratul nuh suratul nuh wasu malamai suna cewa da je ma za a iya ce mata suratu Aisha to amma a kauli rajihi asma'us suwar wal asma'us suwar tawqifiyya a wajen malaman usulul tafsir cewa sunayen surori tawqifiyyai ne ko da ka ga wata suwa wasu malamai sun ce kaza to amma tana da asalin sunanta da annabi ya sa mata sallallahu alaihi wasallam sannan sai ta ce wala qad wu'ittu maghfiratan wa rifqan karima sannan kuma an mun alkawari cewa ne ina da ina da gafara da kuma arziki mai yawa amma wanda ya shafi duka matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وعتدنا لها رزقا كريما وقال يا صاحبي يا شاف ديك سوى أما na na ishe lokacin da aka sokar da waɗannan ayoyin da ake ci musu ayatul ikhtiya ayoyin ba matan manzon sama zaɓi ya nisa annabi in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما تو من زال السمى دنا نائش يبارا كما أن فللتج da ya faɗan mata sai ce wasta shiri a bawaiki ce amma kake yanke hukunci ki je ki shawara da mamanki da babanki تشي أفي الله ورسوله أستشير أبوي يا رسول الله تشي ينزع جمد هج ألا دا النبي سزنجي إن شاء الله دا إياينا اخترت الله ورسوله تشي نازع بألا دا من زنسا والدار الآخرة سي تشي أما بقى فدع مقوالة لتشكين صورا ما تنك بقو تكاكني wannan shi ne so da haka a nan ta faɗi an faɗi falaloli guda tara kamar yadda muka ce wasu sun tabbata wasu kuma ba su tabbata zawaju habil mustafa sallallahu alaihi wasallam aurenta da annabi sallallahu alaihi wasallam can dama ta faɗa cewa wala qad tazawwajani bikran wa ma tazawwaja bikran ghairi عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله سما متوفى خديجة annabi sun sama ya aure ni a lokacin da na khadija ta rasu mutawaffa khadija ai isra wafati khadija amma akwai muhla akwai tazara akwai rata ko kuma dan jinkiri domin sai da ya auri sauda bintu zama'a sannan kuma sai zo ya auri na aisha radiyallahu ta'ala anha wa anabnatu sittin alhalin shekaru na shida akwai riwaya a cikin muslim da ta zo da shakka au saba'in ko kuma shekaru na bakwai to kaga da shida dai da bakwai abinda ke ka irin wannan sabanin shine kila a watan ƙarshe ne kun ga watan shawwal manzo su mai aure ta watan shawwal wata na nawa kenan wata na goma to me ya rage watanni biyu kaga za a iya shiga cikin wata shekara sun kuma sannan kuma lokacin dama ba a da lissafin jirin watannin nan da ake da su domin sayyidi umar radiyallahu anhu shi ya fara ba da lissafi na a fara amfani da al-muharram a matsayin ash-shahr al-awwal amma kafin nan ba shi bane watan farko ba shi bane watan farko shi yasa a wacce riwayar kuma sahihiya ce cewa wa anabnatu sittin aw saba'in ne shekaru na shida ko bakwai wa udkhiltu alayhi wa anabnatu tis'in sannan annabi sallallahu alaihi ya tara da ni aka kai mishi ni a matsayin amarya wa anabnu tis'in a lokacin shekaru na tara ja'ani niswatun wa ana al'abu ala urjuhati lokacin da ma za a tare ina ina ina ina wasa da ƴan uwana mata kawai ina kan lilo urjuha lilo ce kuma muna kan lilo shi kenan wasu mata suka zo wa ana mujammamatun alhali gashi na an tara min shi a baya jumma shine gashi ya hau bayan ya hau gadon baya in kuma iyakar shi nan ya zama lumma in ba kuma ta ba mun yi a cin ashama'ilul muhammadiyya jumma gashin da ya kai gadon baya lumma gashin da ya sauka a kafaɗa kawai to ta ce wa ana mujammama a lokacin gashi na an tara min shi ya kai gadon baya fahayya ni sai suka shirya ni yadda ake shirya amarya aka mun kwalliya wa sana'na ni sannan suka mun wasu abubuwa da ake yi ma amarya na ƙara mata ado da kuma ƙarfafarta da kwalliya sun ma'atai na bi ilaihi sallallahu alaihi wasallam sannan sai suka zo da ni wajen annabi sallallahu alaihi wasallam قال أروة فمكثت عنده تسع سنين in kai lissafi ta zauna da manzo Allah sama shekaru tara zaman da ta yi da manzo Allah sama shekaru tara in an ɗauka cewa manzo Allah sama ya tare da ita a badar ne bayan badar to badar kuma an yi a shekara ta biyu annabi sama kuma ya rasu shekara ta sha ɗaya bayan hijira shekara ta sha ɗaya bayan hijira ya rasu a watan rabi'ul awwal to kaga shekaru nawa kenan shekaru taran kenan ko in ji sai na uwa ɗanta wato ɗanna na asma'u radiyallahu ta'ala anha ba akwai darussa da yawa a cikin wannan da malamai suke tattaunawa a kai da kuma fa'idoji na ilimi in Allah kai mu karatu na gaba in ba mu manta ba sai mu fitar da su wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi